الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a talatin ga watan almuharram shekara ta dubu da dari hudu da talatin da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma ashirin ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha bakwai lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai misali limami ne a raka'a ta ƙarshe sujada ɗaya duk da cewa bai keɓanta ba da raka'a ta ƙarshe ko da a ta farko ne ya kasance ko a ta biyu ko a ta uku ko a ta hudu idan sallah mai raka'a hudu ce misali da ya yi sujada ɗaya sai ya bar ɗaya bayan ya salamce aka tabbatar masa cewa raka'a ɗaya daga cikin raka'o'in sallar sujada ɗaya ya ya kamata yi a lokacin nan sai ya tashi ya fuskanci alƙibla ya yi takabiratul ihram jama'a su bi shi mai karatu in kamar misali raka'a ta ƙarshe ce wadda ake fatiha fatiha kaɗai zai in ta farko ce ko ta biyu wadda ake fatiha da sura sai ya fatiha da sura sannan idan ya zo da wannan raka'a ya salamce to zai sujada bani wannan shine ka'ida saboda ya salamce kafin cikar sallah duk wanda ya salamce kafin cikar sallah to zai zo da abin da ya rage masa a ƙarshe kuma ya sujada ba'adi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah ta azhar an gane ko kamar yadda shine riwaya da babu kokonto a kanta tare da cewa riwaya da take cikin sahihu muslim cewa sallah ta la'asar ce mazala sallallahu alaihi wasallam da ya raka'a biyu ya salamci ya koma gaban masallaci ya yi kishingide akan wani fitattire na dabino wani daga cikin sahabbai ya zo ce masa ya rasu lallahi shin sallar ce aka rage ko kuma mantawa kai manzo Allah ya ce ban manta ba kuma ba a rage sallah ba zuwa jimawa manzo Allah ya tambayi wasu daga cikin sahabbai yake cewa a sadaka ma qala ma qala ma qala zuliyadai manzo Allah ya ce shin abinda zuliyadai ne ya faɗa gaskiya ne haka ne suka ce kwarai ya rasulallahi raka a biyu kai ka salamci a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya koma mahallinsa na liman ya fuskanci alƙibla ya yi kabbara ta harama mamu suka bi shi ya zo da waɗannan raka'o'i biyu da suka rage da ya salamce maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sujada baya don haka shi ma wannan limami da ya yi sujada ɗaya ya bar ɗaya sai bayan ya salamce aka faɗa masa to ya salamce ne kafin cikar sallah domin ita sujada rukuni ce daga cikin rukunan sallah kabli ko ba a ba ta tsayawa matsayinta wannan raka'a dole ne a jefar da ita a zo da wata a madadinta rashin yin ba adin shi kuma bai bata sallah ba
wanda shi sai da ya gama sallah kuma lokacin da suna sallah shine zuwa mai sai da ya gama sallah shine daga baya ya tuno da ashe cikin kayanan nashi akwai najasa to sai ya tuno
wai menene hukuncin mutumin da bayan ya gama sallah sai ya tuna cewa a jikin tufafinsa ko a jikinsa ko kuma shimfiɗar da ya sallah a kanta mai najasa ce ba maganar ya sake sallah an gane ko ba maganar ya sake sallah saboda shi gusar da najasa na zama wajibi kafin mutum ya shiga sallah idan yana tuni amma in ya manta ya yi sallah da najasa to wannan wasu malamai sun ce inda sauran lokaci an so ya sake amma in lokaci ya riga ya fita ba maganar sakewa waɗanda suka ce an so ya sake kin wai akan mustahabi ne amma babu wani dalili da ya nuna cewa duk wanda ya yi sallah da najasa akan mantuwa cewa sai ya sake babu an gane ko don haka sallah ce ingantacciya fa'ida akan wannan tambaya misali mutum ne yana da janaba ya manta yana da janaba sai bayan ya gama sallah sai ya tuna cewa yana da janaba ko kuma ya ma mutane limanci halin yana da janaba amma ya manta cewa yana da janaba sai da aka gama sallah sannan ya tuna cewa yana da janaba duk mamun da suka bi shi gaba daya sallar su ingantacciya ce ba maganar sakewa amma shi ya zama wajibi akan shi je yayi wanka ya sake sallar kamar yadda irin haka ya auku ga Umar Allah ya kara masa yadda Umar ya limanci jama'a bayan an gama sallah sai ya tuna cewa yana da janaba ba wanda ya sake sallah daga cikinsu sai shi umar allah ya kara masa yadda kamar yadda hadisin yake cikin almuwadda ta al'imamu malik na'am wato malamai sun yi bayani kamar yadda ibn al-usaimin Allah ya ji kansa yake cewa a irin wancan lokaci mutum zai sare daji tafiya mai tsawo ba tare da ya haɗu da wani amma a yau kamar yadda aka samu ci gaba ba ka kilo ɗaya kilo biyu sai ka haɗu da mutane to a nan shi ne yake cewa in har ya karewa a irin irin wannan yanayi akwai halarci mutum yakan iya bulaguro shi kadai amma dai tare da cewa in so samu ne ya zamanto ayari ne a kaɗan mutum uku an gane ku saboda a yau akwai kai kawon jama'a akan hanya ba za ka yi kilo ɗaya ko kilo biyu sai ka haɗu da wani to a irin hanya wadda akan yi shi gida fice ana yawan kai kawo a kanta to anan malamai suna ganin halaccin ba laifi mutum yana iya bulaguro shi kadai tare da cewa kuma in so samu ne dai ya kasance cikin jama'a kamar yadda za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an rakibu shaitan warraki ba ni shaitan shaitanan sai ya ce warrakabu salasa mai bulaguro shi kadai shaitani ne masu bulaguro su biyu maza Allah ya ce su kaɗai shaidanu ne matafiya a hakika maza Allah ya ce mutum uku kuma sannan a wani hadisi sai yake cewa wato fiyayyen abokai kenan matafiya maza Allah ya ce arba'atu wato su ne mutum hudu a kaɗan kenan kenan a duk lokacin da adadi na karuwa to wannan shine ya fi dacewa na matafiya don haka dai ta bulaguran mutum shi kadai matsaloli ke akwai ko da kasancewar a irin yau kin akwai kai kawo da sauransu wani abu yakan iya samun mutum na rashin lafiya da sauransu ko kuma abin hawan naka ya samu matsala matsalar da kai kadai ba za ka iya gyara ba ko kuma wani ya tsare ka da abin da ya kama da haka kuma shi ya sa irin waɗannan adrarkin sun fi yawaita a cikin dare don haka mazala salamu salama yake cewa inda a ce kun san mutane sun san abin da na sani manzan Allah yake cewa to da mutum shi kadai ba zai yi tafiya a cikin dare ba to kasancewar shi dare dama duk wani manahuki dama ce yake samu da abin da ya kama da haka to amma ba ya nuna cewa kadaicin wato ya keɓanta da cewa bulaguran mutum shi kadai a cikin dare a ko a cikin yini ne akwai karhanci akan haka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul mazali wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen wato zalunci mun tsaya ƙarshen babi na talatin da biyu baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam ya buɗa sa da tambaya cewa hal tuksaru dinanu lati fiha khamrun aw tukharraqu zikaq malam yake cewa wai shin tuluna na giya za a iya fasa su idan mutum ya fasa tulun giya ko gora na giya shi za a dora masa ramuwa ko kuma ya fasa banza au tukharraqu zikak ko kuma wato aka keta salka ta giya ma'ana mutum ya sa wata wuka ya keta ta ya zubar da giyar da take ciki domin giyar wancan lokaci galibi akan tsuma ta ne a cikin tulu ko a cikin gora ko kuma a sanya ta cikin salka kenan kamar yadda a yanayin yau galibin giya a cikin kwalabe take shine in ka fasa kwalba ta giya to dora maka diya za a yi dole sai ka rama ko kuma ka fasa banza lafazin addinan kamar yadda bayani ya gabata jam'i ne na dan idan aka ce dan wato shine kenan gora na giya jam'unsa kenan addina kamar yadda azzikak jam'i ne na zik idan aka ce zikun wato ita ce sarka kamar yadda wani mawaƙi yake cewa walam asba'i zikar rawiya walam akun li khailiya karri karratan ba da ijifali shine yace auto harraku zika ko kuma aka tsaga wato salka ta giya shin za a dora ma mutum ramuwa ko ba za a dora masa ba shine anan malam sai yace fa in kasara sanaman aw sali aw saliban aw kumburan aw ma la yuntafa bi khashabi yace haka nan idan mutum wato ya rusa wani gunki ma'ana ka sassara shi ko kuma wata kurwa irin ta 'yan mushan autun bura wato ko kuma molo da danginsa shine irin su garaya su gitar su fiyano da sauransu idan aka ce dumbur wato shine molo ko kuma ka ce garaya da danginsa kenan irin waɗannan kayan kiɗa da wasu ganguna shi ne ce au ma la yuntafa bi kashabi ko abin da ba a amfani da iccensa kenan kafin a fasa irin su gitar kenan wannan min babi abu fil am ba'd al khas sai ce wa utiya shuraihun an zo ma alkali shuraih fi dumburin kusira game da wani wani mulu da aka karya shi aka fasa shi wala min qadi fihi bi shay wato bai hukunta komai ba wato nadiya cewa sai an biya kaza ya faɗa ga shi wanda ya fasa wannan cewa ya fasa banza ba maganar ramuwa alƙadi shuraishi yana daga cikin tabi'ai wanda kuma yana daga cikin manyan alƙalai kamar yadda aliyu dan abi dalib allah ya ƙara masa yadda shi ya naɗa shi a matsayin alƙali alƙadi shuraishi yana daga cikin manya-manyan alƙalin musulunci wanda kuma ubangiji ta'ala ya ba su zurfin ilimi shine aka je masa akan wata rigima wani ya fasa ma wani gonan shi to a lokacin nan bai hukunta komai ba na cewa kaza za a rama kaga kenan bada ya gabatar da wannan asarkin domin ya nuna mana duk wanda ya fasa wata gura ta giya ko sarka ta giya ya tsaga ko ya karya wata kurwa ko ya karya wani gunki da abin da ya kama da haka ko ya fasa wata ganga da duk abin da ya kama da haka ba maganar a dora masa wata ramuwa ya fasa banza shine malam sai ya zo da hadisin da yake tabbatar mana da haka hadisin salama ibn al-akwa Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ani ranan tuqad yawm khaybar wato ya ga wasu wutace ana hura su wato a ranar yakin khaybar yakin khaybar a shekara ta bakwai aka yi shi yahudawa ne yan share wuri zauna suka warware alkawali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai musu dauki ya yake su to a wannan yaƙi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yi sahabbai sun samu ƙarancin guziri ya zamanto guzirinsu ya ƙare yunwa ta cin musu har ya kasance in sun shiga gonar tafarnuwa da sauransu daga sun wuce gaba ɗaya sun gama da ita yunwa ta yunwa jakuna da sai suka samu jakuna aka ringa sukewa ana yankawa ana fedewa aka girka tukwane an dora nama na tafalfasa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya hango wuta ko ina tana tashi maza Allah sai yake cewa alama tukadu hadhihi niran akan menene ake hura waɗannan wutaci menene ake yi wannan yana nuna mana in ka ga abu ba kai tsaye ba za ka yi inkari sai ka yi tambaya ka san menene tukwa istibsar kenan a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nema ya san cewa sababin menene ake hura waɗannan wutaci kamar yadda kuma a wata riwaya wani sahabi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullahi ukilatil humur ya manzo Allah ai duk an cinye jakuna ya sake dawowa ya sake faɗa wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya maimaita masa har aka kai dai lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya isar da saƙon Ubangijinsa game da cin naman jaki shi ne a nan ƙala sai ce ƙala alal humur insiya sai aka cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ai wannan wuta ce da kaga ana rurawa naman jakai ne na gida ake dafawa idan aka ce alhimaru insi jaki na gida wanda ake hawan shi a yi masa lautu na jeji shine alhimaru wahashi an gane ku kenan shi wannan an danganta shi ne ila al'uns shi kuma wancan an danganta shi ne ila alwahash shine kenan kadaita da kewa qalat siruha wa hariquha manzon Allah sai ya ce ku fasa tukwanan kuma ku zubar da naman da yake ciki gaba daya qalu sai suka ce ala nuhriquha wa nafsiluha ya rasulullahi yanzu ba amana rangwamen mu zubar da naman tukwanan mu wanke su domin mu yi amfani da su a gaba qalam silu manzon Allah sai ya ce to ba laifi ku wanke da ya tabbata sun meka wuya ga umarnin da ya musu a farko domin hukuba ne manzan Allah ya ce tukwanan ma a fasa to amma daga baya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rangwamta musu a zubar da naman amma tukwanan wato a wanki kenan wannan kasancewar umarni ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi a kan cewa hatta da tukwanen a fasa don haka a nan kenan don ka fasa kwalbar giya an gane ko ko tulu na giya ko gora na giya ko ka karya wata kurwa da abin da ya kama da haka to ka aikata iya abin da aka sa ka kayi ba laifi ba ka yi kamar yadda hadisi ne wato aliyu Allah ikara masa yadda yake faɗa ga almajirinsa yake ce masa zan aika ka kamun wani aiki aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya ni menene aikin aliyu ya ce masa Allah ta da'a tilsalan illa qamasta wala qabran mushrifan illa sawaita ya ce kada ka bar wani gunki face sai ka rusa shi kada ka bar wani kabari wanda ya ɗaukaka ya kere sauran kaburra face sai ka daidaita shi da sauran kaburra ka masa diba wasu malamai suka ce illa sawaita hu ka daidaita shi da ƙasa kai masa diba wasu suka ce illa sawaita hu a a ana nihin cewa ka daidaita shi da sauran kaburra domin ba a baya halatta tilama kabari ƙasa wannan akwai rudar jama'a akwai kuma kiran jama'a zuwa bauta ma wani Allah abubuwa ne waɗanda suke na bid'a na rudar jama'a wanda yake kai mutane zuwa kafa wadda take ta shirka a shahid anan kaga aliyu Allah ya kara masa yadda cewa kada ka bar wani gunki face sai ka rusa shi kuma aiki ne wanda shi ma aliyu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa shi don haka shine anan yace fa in kasara sanaman in ya karya wani gunki aw saliban ko wata kurwa au dumbura ko wata garaya ko molo ko gitar ko wata ganga da duk abin da ya kama da haka to babu komai a kansa tunda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarni yayi waɗannan tukwane wanda ke akwai naman jakai da aka dafa manzon Allah yace a fasa su to don haka duk wanda ya fasa irin waɗannan abubuwa waɗanda aka zuba abin da Allah ya haramta to wannan ya aikata iya aikin da aka sa shi kuma ba maganar a ɗora masa diya shi ne ce ƙala abu abdullahi wato al'imamul bukhari Allah ya ji kansa ke faɗa cewa kana bunu abi uwais ismail ibn abi uwais a riwayarsa yana faɗa yana cewa al-humul anasiyya bi nasibil alifi wan nun kenan da yi ma alif wasali sama da nunin kenan gaba ɗaya maimakon alhumur insiya kenan alhumur anasiya duka kuma ta fuskar loga wannan ya tabbata wannan kuma kamar yadda bayani ya gabata dalili ne wanda yake ƙara tabbatar mana da haramcin cin naman jaki na gida duk jaki na gida wanda ake masa lautu ake hawa cin naman shi haramu ne kamar yadda a wata riwaya ta Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Abu Dalha cewa yayi shela ya sanar da jama'a cewa inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an luhumil umuril ahliya fa innaha rijsun yace lalle Allah da manzansa na hanin ku game da cin naman jakai waɗanda suke na gida alhimarul ahli kenan sai ya ce fa inna harisun domin jakai na gida bazan Allah ya ce na jasa ne da tako duk abin da yake na jasa Allah ya haramta shi amma in jakin jeji ne wannan shi cin naman shi halaka ne kuma babu wata sabani akan halaccin cin namansa in dai jaki ne wanda yake na jeji kamar yadda ashab ibnu jassama allaisi Allah ya kara masa yadda da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyar tafiyarsa zuwa makka kai tsaye ya ɗauki makaminsa ya shiga daji ya farauto jakin jeji ya gasa ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ki karba da ya ga damuwa a fuskar asu'ab manzon Allah sai yake cewa kada ka damu ba komai ya hana mu karbi kyautar ka face muna ɗauke da harami domin shi duk wanda yake dauke da harami hajji ko umra duk abin da aka farauto takanas saboda shi baya halatta ya ci kuma a farko shi kan shi baya halatta ya farauta amma kuma duk abin da aka farauto takanas saboda shi bai ya halatta amma in ba dai shi ba aka farauto to wannan kuma ya halatta ya ci sannan malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga birnin makka a ranar da ya shiga a shekara ta takwas lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta masa kai ma makka ɗauki wanda yake da yaƙi kamar yadda ya ce wa an tahillun bi hazal balad to a lokacin nan shine ya ce wa haular ka'abati salasu mi'atin wa sittuna nusuba gefen ka'aba gunki ɗaya na bin ɗaya gunki ɗari uku da sittin ke abu lafazin nusu shine ma'ana asunam kenan gumaka kamar yadda ya ce wa ma zubi ha'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azla fa ja'ala yaqanuha bi udin fi yadi bazan Allah sai ya haɗu wato yana tunkudar waɗannan gumaka da wani icce a hannunsa wazan Allah yana tunkuɗe su suna faɗuwa suna rushewa wa ja'ala ya ƙudu wazan Allah ya haɗe yana faɗa ja'ala haƙu wa za haƙa batil innal batila kana zahuka wazan Allah ce yake gaskiya ta zo ƙarya ta gushi daman ita ƙarya al'adarta da ɗabi'arta mai gushewa ce kamar yadda hausawa suke faɗa hure take ba ta yaya shi kwado abu inda ya yi hure zuwa wani lokaci za ka ga huren ya bushe ya zube to haka take ita ƙarya wato hure take ba ta yaya mai gushewa ce don haka allah ya kamanta ta da kunfa kamar yadda yake cewa an zalamina sama'i ma'an fasalata audiyatun bi kadariha fata madassailu zabadar rabia ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال shine manzon Allah ya haɗu yana faɗa yana cewa ja alhaq wa zahaq albatil gaskiya ta zo ƙarya ta gushi daman kishiyoyin juna ne in ɗaya zo to ɗaya baya zama in dai gaskiya za ta zo to dole ƙarya za ta dole za ta nuna ita barmarta inna al-batila kana zahuqa yace domin ita ƙarya dama mai gushewa ce wannan hadisi malam ya zo da shi domin nuna mana cewa duk wanda ya fasa wani gunki ko abin da ya kama da haka to ya aikata aikin da aka sa shi kuma ba maganar a dora masa ramuwa ko na zinare ne kai ɗaiɗai da shi ba maganar a dora maka diya kuma wannan yana nuna mana cewa shi tagayyurul munkar kenan wannan yana da alaka lokacin da mutum yake da iko zaka iya canza aiki na asha amma in baka da halin canzawa da hannunka sai ka yi hakuri sai ka yi wa'azi ka ja hankali ka nuna cewa abu kazan nan ba kyau in an karba fa lillahi alhamdu idan ba za ka iya faɗa ba to sai ka kyamaci abin da zuciyarka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu iman kaga a shekaru da suka gabata duk zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi a Makka waɗannan gumaka fa suna nan suna nan manzon Allah ya kan zo gindin Ka'aba yayi sallar shi yana kallon su amma sai dai sai dai yana fadakarwa yana nuna cewa waɗannan gumaka la tuguni an kumi lallahi shay'a ba sa amfana muku komai game da azabar Allah ba sa cancanta a bauta musu saboda me yasa a lokacin nan iya abin da yake da iko akan shi shine ne ya fito ya fada amma ne ya zo ya rusa su a wannan lokaci bai da dama amma da Allah ya ba shi iko a shekara ta takwas da ya kai ɗauki na yaƙi birnin maka gaba ɗaya a ranar sai da ya kakkaɓe dukkan wannan datti wanda yake cikin masallacin Allah mai alhurma kamar yadda Allah ya yi daman wasiya ce ya ma babansa Ibrahim alaihi salam da kuma ɗan shi Isma'il wa ahidina ila Ibrahim wa Isma'ila an fahira baitiya li ta'ifina wal akifina war ruka'is sujud sannan malam sai ya zo da hadisi na uku a baban hadisin aisha allah ya kara mata yadda annaha kanat ittakhazat ala sahawatin laha sitran fihi tamasi wato aisha allah ya kara mata yadda tariki wato wani labuli wanda ke da hotuna wato a falanta in aka ce sawa shine baranda kenan to a cikin falanta ne jikin wata kanta aisha allah ya kara mata yadda ta kafa wani kidishi ko mu ce ta kafa wani rido wanda yake da hotuna tamasir jam'i ne na timsal in aka ce timsal wato shine hoton abu mai rai in ma dabba ko dan adam da duk abin da ya kama da haka kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa na daga cikin ni'imar da ya ma annabi Sulaiman alaihi salam da ya hure masa aljannu suna masa irin wannan hotuna ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba min mahariba wa tamasila wa jifanin kaljawa tamasil wato jam'i ne na timsal ma hadhihi tamasil allati antum laha akifun shine yace fihi tamasil kenan akwai hotuna a jikin wannan labule da Aisha Allah ya kara mata yadda ta kafa kenan a fadan ɗakinta fahatakahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kikketa wannan wato labule ma'ana ya sa aka yi kucin-kucin da shi domin kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita kafin ya dawo Aisha ta kafa wannan kilishi dawowar da yake ya yana famar ya kutsa kai ya shiga ɗaki kawai sai ya ga wannan kilishi da hotuna a jikinsa maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya taka burki ya ɓata rai aisha ta ga damuwa a fuskarsa take cewa ya rasulallahi ni ya faru tuba nake ga Allah maza Allah sai yake cewa aisha masu waɗannan hotuna wato su suka fi kowa tsananin azaba a ranar kiyama kamar yadda yake cikin wata riwaya a wata riwaya sai ce innal baita allazi fihi sura la tadkhuluhu al malaika kaza Allah yace domin duk gidan da ke akwai hoto a cikin sa mala'ikun Allah ba sa shiga to kaga ina masu cewa hoto sai mai inuwa shine ya haramta wanda baya da inuwa bai haramta ba watan da yake jikin kidishi ko kuma mu ce wanda yake jikin kidishi ko wanda yake jikin rido yana da inuwa baya da inuwa kai tsaye mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya aka kekketa wannan kidishi Aisha ta yi kucin kucin da shi shine yace fattakhazat minhu numraqatayn wato sai ta riki ta maida shi ya zaman to kenan kulo guda biyu lafazin numraqatayn lafazi ne musanna idan aka ce numruk an gane ko numruka wato shine ke nan shi wannan kulo katon wannan kulo wanda ake hawa a zauna a kan shi galibi akan yi na fata sai a cusa masa auduga da duk abin da ya kama da haka shine kamar yadda wani waƙe yake cewa ka anni wa rahali wal kiraba wa numriki ka anni wa rahali wal kiraba wa numriki yace ka ce ni wa rahali da sirdina wani kiraba da kubena shine gidan takobi wa nuriki ya ce da matashin kaina yake nihi da nur kenan wannan dan kudu wanda ake turawa akan doki ko kuma akan jaki da sauransu shine yace ala ya rafa ihin bi zawai da nikiliki to shine anan yace fattaka zati minhu numraqataini wato Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta maida ta riki kenan matassan kai guda biyu fakana ta fil baiti suka kasance a gidan Aisha Allah ya kara mata yadda ya jilisu alaihi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na zama a kansu akan waɗannan matassan kai guda biyu Malam ya zo da wannan cewa me yasa aka kekketa wannan kilishi saboda kasancewar a jikinsa akwai abin da Allah ya haramta dan ka keta salka ta giya ka yi aikin da aka sa ka ba maganar a ɗora maka rabuwa za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب من قاتل دون ماله قال حدثنا عبد الله بن يزيد هو المقري قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي عن إكرمة هو مولى بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya yaki wani domin kare dukiyarsa shin ya yi laifi ko bai yi laifi ba mutum ya zo yana nihin ya karɓi dukiyar ka ka yaƙe shi to yi wannan yaƙa da ka masa kayi zalunci ko baka yi ba shine anan malam ya ce babu man qatala duna malihi man qatala duna malihi babu man qatala duna malihi babi ne wanda ke bayani game da mutumin da ya yaki wani domin kare dukiyarsa menene hukuncinsa ya yi laifi ko bai ba shine anan malam ya zo mana da hadisin abdullahi ibn amr Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa man da duna malihi fa huwa shahid manzon Allah ya ce duk wanda aka yaka domin duk wanda aka kashe domin kare dukiyarsa manzon Allah ya ce fa huwa shahid wannan shahidi duk mutumin da aka kashe shi domin kare dukiyarsa manzon Allah ya ce shahidi ne sababin wato wannan hadisi kamar yadda shi abdullahi ibn amr ibn al'as wato ya rawaito wannan hadisi akwai lokacin da wani dagaci ta bangaren mu'awiya ibn abi sufyan wanda dagacin kuma dan dan uwansa ne dan aminsa ne kenan shine ambasa ibn abi sufyan wato shi an basa wato ibn abi sufyan dagaci ne in aka ce dagaci shine amil kamar misali gwamna kenan shi yake kula da abin da ya shafi birnin makka da birnin ƙa'if shine gwamnansu ta ɓangaren kenan mu'awiya ibn abi sufyan allah ya kara masa yadda lokacin da yake matsayin wato shugaba to a lokacin nan shi wannan ambasa sai yake nihin sai ya keto wata ƙorama yake so ya kai cikin wata gonar shi to wannan ƙorama kuma bayan da za a yi ta je cikin gonar shi sai ta fita cikin gonar wato da shi wannan amurgun wannan abdullahi wannan amurgun al'as abdullahi ibn amr ibn al'as shi da jama'ar shi dole sai ta fita cikin gonar shi shi kwa idan ta fita cikin gonar shi akwai illa za a cutar da shi to a lokacin nan ya nemi cewa wannan aiki fakar ai shi kuma wannan gwamna yana ce sai ya yi to a lokacin nan shi abdullahi ibn amr ibn al'as sai ya tattaro duka ya nashi ya nashi da waɗanda suke barwan shi bayan shi da wannan suka ɗauko makamman yaki suka fito suka tsare to a lokacin nan akwai dan uwan shi shi abdullahi ibn amr ibn al-as an gane ko sai ya tafi domin ya bashi magana an gane ko shine khalid ibn al-as ya tafi wajen abdullahi ibn amr ibn al-as domin ya bashi magana to a lokacin nan sai yake faɗa masa ya ce a'a wannan fitowa da kaga nayi da mutane na da makamman yaki na fito ne a sababin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa man da duna malihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe shi domin kare dukiyarsa manzon Allah yace shahidi ne don haka shi Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya kara masa yadda shine sai yake cewa wallahi la takhriquna haifana yake faɗa ga wannan ambasa yace wallahi ba za ku keta gonar mu ba da wannan korama yace hatta la ya buqamin na ahad sai dai in mutum ɗaya bai rage ba daga cikin mu sai dai ku kashe mu gaba daya yace amma ku keta ta cikin gonar mu yace wannan bai mata su ba ya fito da makamman shi na yaki don haka dai a takaice wannan hadisi kamar yadda wato malamai suke faɗa na cewa dalili ne wanda ke nuna cewa duk mutumin da ya zo domin ya karɓi dukiyarka akan zalunci ka yaƙe shi to idan ya gama da kai ka samu shahada kamar yadda akwai riwaya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yake tambayar shi yake cewa ya rasulallahi ba ni labari mutum ne ya zo ya tsatsara ni yana nihin karbe dukiyata ɗauka zan yi na bashi maza Allah ya ce fala tu'dihi karka miƙa masa dukiyarka haka kawai mutum ya zo ya tsatsara ka to maza Allah ya ce karka bashi sai ce to a ra'aita in qatala ni ya ce ya manzon Allah ba ni labari in har ya yaƙe ni cewa da karfin tsiya sai ya karbe mun wannan dukiya yaya zan yi manzo Allah ya ce faqtulhu manzo Allah ya ce kai ma yi kokari ka kashe wannan ka yake shi ma'ana ka yake shi kenan ka kashe in ma za ka iya gama da shi ka gama da shi qala sai ya ce ara'aita in qatalani to ya manzo Allah ba ni labari idan na yake shi aka yi katari kuma ni ya gama da ni fa qala manzo Allah ya ce fa anta shahidun ka samu shahada qala sai ya ce ara'aita in qataltuhu ba ni labari in ku ni Allah ya bani nasara na gama da shi hada sai manzo Allah ya ce fa huwa fil nar dan wuta ne don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa kai tsaye mutum ba zai mega dukiyarsa iya abin da zai yi a farko kenan zai yi famar wato kare dukiyarsa za ka yi famu ba za ka leka mashi ba in ya nace in kana da halin da za ka yake shi dole ka yake shi domin ka kare dukiyarka in ka kashe shi ka kashe banza idan ku aka yi katari ya kashe ka to ka samu shahada su don haka akan wannan hadisi kenan malamai suka tafi akan cewa wato ba bambanci tsakanin kaɗan kin dukiya da da yawa duk wanda ya zo karɓar dukiyarka akan zalunci to farko iya abin da za ka yi ka yi kokarin yadda za ka yi difa'i tare da cewa alimamu shafi'i Allah ya ji kansa shi yana ganin cewa a farko sai ka ba shi magana ka ba shi magana ka nuna masa abin da yake so ya yi bai dace ba zalunci idan ya karba yawa a suto falillahi lam in ya kasa to ka yi kururuwa kenan ka nemi kawo dauki da agaji kinai mai hankali ne kinai ya yi ta kanshi in wannan ma ba ta yi ba to a lokacin nan kuma sai ka yi ƙoƙarin ijiwa kar ka mika mashi dukiyarka in ya ce da ƙarfin tsiya zai karɓa sai ka yaƙe shi ko da abin zai kai zuwa ga hallakar wani tsakanin kai da shi ko da kai in ya kashe ka ka samu shahada in ka kashe shi ka kashe banza don haka wannan kuma yana tabbatar da duk wanda ya kashe barawo to ba maganar diya ba maganar diya kuma ba maganar aje a tsare shi an gane ko domin ya kashe banza shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ka kashe shi manzon Allah yace fa huwa finnari wato dan wuta ne don haka dai kuma malamai suna cewa a farko mutum ya bi hanya wadda take mafi sauki an gane ko kenan a farko dai kenan kamar yadda shi al-imamu shafi yake cewa ka dan bashi magana in ya karba fa lillahi alhamd kenan kuma lokacin da zaka yi kuwa ka nemi agaji na jama'a ita ma hanya ce wadda take mafi sauki bata kai ba ta uku shine yakar juna tunda in kayi kuwa in dai wannan dole zai nemi mafita kenan sannan kuma mataki na uku in ya nace cewa kawai sai ya karba to a lokacin nan ba za ka ɗauka ba ka meka masa sai ka yaƙe shi in ka yaƙe shi kenan in ya kashe ka ka samu shahada in ka kashe shi kuma ka kashe banza bambancin wannan shahidi da shahidi na fagen daga shine ta bangaren abin da ya shafi wanka da sallah su irin waɗannan shahidai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana za a yi musu wanka irin yadda ake ma kowane mamaci kuma za a yi musu sallah kamar yadda ake ma kowane mamaci amma shi shahidi na fagen daga ba a wanke shi sannan kuma ba a yi masa sallah haka na ake kai shi abin shi babun idza kasara qas'atan aw shay'an li ghairihi qala haddathana musaddad huwa ibn musarhad ibn musarbal قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القبطان عن هميد هو ابن عبد الرحمن الهميري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم بقصعه فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وهبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وهبس المكسورة وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin mutumin da ya fasa wato tangaran aushe a ligarihi ko kuma wani abu wanda yake da wani in aka ce kasa shine kenan akushi ko ka ce tangaran kenan idan aka ce tangaran kenan irin wannan dan kwano da ake ne suke ce mashi faɗi ka mutu kenan irin su wannan dush suke kiran shi ko asset da sauransu da su ne da ake kira amma in aka ce kasa a wancan lokaci shine wato na icce ne domin icce ne ake sassakawa ake yin shi akushi shine yace babun idza kasara idza kasara kasatan aushe aligari idan wani ya fasa akushin wani ko wani abu wanda ya kama da haka kenan shine kaman tangaram da ko wani kofi da duk abin da ya kama da haka na wani idan mutum ya fasa shin ramuwa za a dora masa kwatankwacin abin da ya fasa ko kuma kima za a ma abin ya biya amma wannan duka fa ya shafi wanda ya yi akan ganganci shi ne anan malam sai zo mana da hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda na faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kasance a wajen wata mata daga cikin matansa wannan mata kuwa kamar yadda wata riwaya ta bayyanar da ita ita ce aisha allah ya kara mata yadda an gane ko a ranar kwananta ne a lokacin nan fa arsalat ihda ummahatil mu'minina ma'a khadimi bi qas'atin fiha qa'a ɗaya daga cikin uwayen muminai ma'ana matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta aika wani khadiminta da wani akushi da abinci a cikinsa ma'ana abinci ne na musamman ta shirya ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma a ran nan wato yana gidan Aisha Allah ya kara mata yadda tare da cewa wadda ta aika abincin riwayo sun ƙididdigu zainab bintu jahash allah ya kara mata yadda ita ce kamar yadda yake cikin wata riwaya tare da cewa kuma akwai riwaya wadda ita aishar allah ya kara mata yadda tana faɗa kuma shi ma hadisi ne tabbatacce ta ce mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da sahabbansa wato maza Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya sa Aisha ta shirya abinci ita ma harsa sai ta shirya abinci ni za a yi wato ita hafsa Allah ya kara mata yadda sai ta rigaye Aisha gama abincin sai ta bada a kai ma maza Allah sallallahu Alaihi wasallam a lokacin da ita Aisha Allah ya kara mata yadda ta ga tuntunan hafsa ta gama abinci ta aiko sai ranta ya ɓaci sai ta faɗa ga wata kuyangarta ta ce mata tashi maza ke kiki kife wancan abincin zubar da shi a ƙasa yarinya ta je kawai ta kife abinci ta fasa wannan abinci duk ya watse manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara abincin manzo Allah ya ce ma wannan jama'a su ci suka ci sannan manzo Allah ya dauki tangan akushin Aisha ya aika ma ita Hafsa shi kuma wanda yake fashashen manzo Allah ya ce ke kirki haka ita ma ummu salama Allah ya kara mata yadda ya taba kasancewa haka ita ma ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinci lokacin da ta aika wannan abinci wato Aisha Allah ya kara mata yadda wato sai ta kifar da wannan abinci ta zubar da shi kuma ta fasa akushin shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dole a rama kuma haka Safiya bintu Huyai Allah ya kara mata yadda kamar yadda shi ma hadisi ne wato ingantacce take Aisha da kanta take cewa ma ra'aitu sani'atan ta'aman mithla Safiya ban taba ganin wata mata da dai wadda ta iya dafa abinci wato sama da Safiya ita Safiya tana daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba Yahudiya ce an gane ko domin babanta yana daga cikin shugabannin yahudawa na khaibar a yakin khaibar aka ribato ta manzon Allah ya yantar da ita kuma ya aure ta tana daga cikin jikokin harun alaihi salam dan uwan annabi musa ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato wani abinci a cikin wani akushi aisha ta ce fa ma malaktu nafsi an kasartu ta ce ban mallaki kaina ba da naga an kawo na abinci kawai sai na fitar da abincin sai na ce ya manzan Allah ma kafaratu menene kankara wannan laifi da nayi kada sai ce ina um ka ina in wa ta'amun ka ba'ali akushin yi kamar akushinta akushinta za ki rama mata kuma abincin kwatancin abincin shi za a rama to shi a wannan amma ita wannan riwaya kenan Zainab ce bintu Jahash Allah ya kara mata yadda ita ce ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinci a cikin wani akushi nau'in abincin shine hais a gane ko wanda wato garin alkama ne soyayye akan cakuɗa shi da man shanu da dabino da ciku da sauransu ake cibra shi kamar dau shine ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ba yaron ta kai Aisha shine sai ce fa darabat biyadiha fakasaratil qas'a wato ita wannan mata ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da hannunta sai ta kwabe wato wannan akush fakasaratil qas'a sai ta fasa wannan akushin fa dammaha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya dauko akushin sai ya gama akushin ya tsage ya rabu biyu manzon Allah ya gama shi waja'ala fiha ta'ama manzon Allah ya tattaro abincin ya sa a ciki wa ƙala manzan Allah ya faɗa ga jama'arsa sahabban ya ce kulu ku ci suka ce suka gama wa habasa rasula wal qas'a manzan Allah sai ya tsaye da ɗan aikin wanda ita Zainab din ta aiko shi manzan Allah sai ya tsaye da shi yace dakata wal qas'a wato da shi akushin manzan Allah ya tsaye da hatta faragu sai da suka gama ci fadafa alƙasa'atar sahiha manzan Allah ya ɗauko akushin Aisha wanda yake lafiyayye manzan Allah ya miƙa ma yaron na Zainab wanda ta aiko wa habasal maksura manzan Allah ya bar wannan wanda yake fashashen a gidan Aisha kaga wannan dalili ne wanda ke nuna cewa duk wanda ya fasa kayan wani akan ganganci to abu na farko in abin yana da tamka dole zai kawo kwatancinsa in abin ba ya da tamka ba a samu ba kwatancinsa to kima za a yi a yi kudin shi dole ya biya dole ya biya yasa saboda ganganci ne kamar yadda ita aisha allah ya kara mata yadda a nan aikin da gangam ne da hannun da ta sa ta kwabe wai kishi ne take to a nan manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a dole kirama shine ya ce dole kirama kenan akushin za kirama kwatankwacinsa kuma abincin shi ma sai kirama kamar yadda yake cikin can wacce riwaya kenan yadda da ta zo da abincin safiya maza Allah ya ce ina'un ka ina'in wa ba'amun ka ba'al shine anan wato malam ya zo da wata hanya ta daban yake cewa ibn abi maryam ke faɗa cewa akbarana ya haye ibn ayyu qala haddathana humay qala haddathana anas maimakon ita wannan riwaya ta farko sanadi na farko na ya haye ibn sa'id an humaid sai ce an anas shi domin shi humaid ibn abdurrahman wato mudallis ne shi kuma duk lokacin da marwaici mudallis ya yi an ana kenan hukuncin hadisi ya ba'ifi ne amma sai aka sai an samu hanyar da ya sarraha da sama ya zo da lafazin haddafana ko akhbarana ko amba'ana ko sami'tu don haka a wannan hanya da ya ce wa qala ibn abi maryam akhbarana yahya ibn ayyub qala haddathana humayd shi kuma humayd din sai ya ce haddathana anas maimakon a wancan sanadi ce an humaydin عن أنس رضي الله عنه نقصيتي حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم shine fa'idar zawa da wannan sanadi kenan domin ya tabbatar mana kenan shi Humayd ibn Abdurrahman ya bayyana da cewa tabbas ya ji wannan hadisi daga bakin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda don haka kenan wancan an ana da yi wannan ba ta cutarwa باب إذا هدم حائطا فليبني مثله قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي ثم أتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات وكان جريج في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فأبى فأتت رائيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريج فأتوه وكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام قال الرائي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال la illa min qiyin wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin mutumin da ya rusa katangar wani malam ya ce falye bini misila sai ya gina masa kwatancin abin da ya rusa idan tsoro ka rusa ma mutum akan ganganci ko katangar shi to dole ka gina masa tuntuni malam ya yanke hukunci shi ne ya ce iza hadama haifan idan mutum ya rusa katangar wani ko mu ce ya rusa ginin wani falye mini misla to ya gina masa kwatancin abin da ya rusa shi ne ma ya zo mana da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda na faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana rajulun fi bani isra'ila fi bani isra'ila yuqalu lahu jurayjun yusalli wato wani mutum a cikin banu isra'ila ana ce da shi juraish wata rana ya kasance yana sallah faja'athu ummuhu fada'athu mahaifiyarsa sai ta zo gunsa fada'athu wato ta kiraye shi shi kuma rahib ne minar ruhban waɗanda suke fita gehin gari can su ta daji su je kan wani ƙololuwar dutse wato su yi ɗan ɗaki a can sama su gina ɗan ɗakinsu a can sama suke shiga suna ibada don kar ma wani ya zo ya shigartar da su shi ne rububaniyanci kakkaɓe son duniya mutum ya kaɗaita ya shiga daji sai ibada wanda shi rububaniyanci kamar yadda ba Allah ya faɗa babu shi a musulunci an gane ko baƙon haure ne ya yi moshi ne aka yi aka shigar da shi su ne ake kira da kenan sufiya waɗanda suka kwaso suka zo mutum ya koma waye kakkaɓe dukkan al'amari na duniya kawai sai ibada shi kuma musulunci at-tawazu ne ke wabta fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya to su waɗannan mabiyan annabi Isa su ne suka kirkire shi wanda ubangiji ta'ala ya ce wa rahabaniyata nibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtiga'a ridwanillah wa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha ubangiji ta'ala ya ce ruhubaniyanci kakkaɓe son duniya mutum ya kaɗai ta sai ibada ubangiji ta'ala ya ce nibta da uha su ne suka kirkira ba annabi isa bai zo da ruhubaniyanci su suka kirkire shi ma ka taɓa na ha alaihi ubangiji ta'ala ya ce wa mu shar'anta musu ba kuma sun yi ne in labci ga aridwanillah wato don neman yarda Allah fa ma ra'auha haqqa ri'ayatiha amma fa ba su kiyaye shi ba hakikanin kiyayewa gane ko hanya ku ta samun yarda Allah shine biyowa ta in abinda ta kan abinda Allah ya shar'anta idan kana so ka sami yarda ta ubangiji subhanahu wata'ala sai ka biyo ta hanyar da ya shar'anta amma duk hanyar da mutum zai kirkira ta ibada da sunan neman yarda Allah subhanahu wata'ala to ba zai dace ba da ita sai dai ya ƙara zurmuwa cikin jeji saboda hanya ta samun yarda ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da yazo da shi wanda wani daga cikin magabata yake cewa ad-durbu kulluha masdudatun illa tariquhu sallallahu alaihi wasallam duk wasu hanyoyi da ka sani yace a tushe suke ba hanyar da zaka bi ta hada ka da samun yarda ta ubangiji face hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hanya daya daya duk wanda ya riko da ita to zai sami yarda ta ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yace wa rahabani ya talibta lahuha ma katabnaha alaihi ubangiji ta'ala yace ba mu muka shar'anta musu ba illa tiga aridwanillah illa tiga aridwanillah sun kirkiri wannan hanya kawai don neman yardar Allah sai ce fama ra'auha haqqa ri'ayatiha ba su kiyaye ta ba matukar kiyayewa ma'ana akan cewa su suka kirkiri wannan hanya to amma ba su kiyaye ba kaga ana maganar na wancan lokaci ina ga na yau waɗanda su rubanikin a nan wani lokaci a cocinsu yan mata nawa a kama wanda suka bata a cikin wannan kamar wanda wani lokaci an ringa bayani a gidan rediyo a cewa wasu fasto-fasto a nan amerika sun yi banna a cikin coci da sauransu to don haka shine a nan shi rahib ne kenan su ne masu irin wannan su fita daji su je kan dutse mutum ya yi ɗan ɗakin shi gina ɗan ɗakin shi ita ce ake kira sauma'a ya ringa shiga yana ibada to yana cikin wannan kubba ta shi sai mahaifiyarsa ta zo fada atu sai ta kiraye shi fa'a ba an yi jibaha sai ya kiya amsa mata ta sake kiran shi bai amsa ba faƙala sai ce ushibu ha au usalli ya rinka kai kawo ya ubangiji na mahaifiyata zan amsa ma ko kuma sallata zan ci gaba da ita ya rinka kai kawo thumma atatu sannan sai ta zo masa faƙalat sai ta ce da ta fusata kenan ta kiraye shi ta kiraye shi ya ki amsawa yana can kawai yana wato sallah sallar kuma daman ta nafila ce an gane ko shi kuma kasancewar abin da yake wajibi shi ake gabatarwa akan abin da yake nafila saboda kasancewar a nan haƙƙin mahaifiya shi yake gaba da wani to amma da yake galibi su irin wannan daman ibada ce suke amma ba akan ilimi ba shine anan sai yake cewa ujibuha aw usalli ya dan samu kai kawo a zuciyarsa cewa amsa mata zan yi ko kuma ci gaba da sallah zai sai rinjayar da bangaren yin ci gaba da sallah yake amsa mata ita kuma sai ta fusata thumma atatu sai ta zo masa faqalat sai ta ce Allahumma la tumit ta ce ya Allah kada ka karbi rayuwarsa hatta turiyahu wujuhal munisa wato sai ka nuna masa huskar mata masu zaman kansu kenan karuwai lafazin mumisa ta jam'i ne na mumisa in aka ce mumisa ita ce karuwar kenan in ma ka ce mumisa ko kuma ka ce mata bagiya kenan jam'in shine bagaya ma'anar kenan addu'ar da ta masa ta ce ya Allah kada ka karɓi rayuwarsa sai ka nuna masa wato huskokin kenan mata waɗanda suke karuwa to dama ina ga wanda shi damun kwata-kwata ba duniyar ba ya karkaɗe ta ya koma ibada yake to anan sai ta masa wannan mummunar addu'a kenan matan ma ba na ƙwarai ba waɗanda suke matan banza wa kana jurejun fi sauma'atihi ana nan shi jurej dai ya kasance a cikin kubbar shi dai yana ibadar shi faƙada timra'a sai aka samu wata mata daga cikin su banu isra'il sai ta ce la'aftinan na jurayyan ta ce wallahi sai na fitince shi inda ya jurayyi ne sai na fitince shi ku kyale shi fata'arrarat lahu fa kallamatu ta ringa bujiro masa da kanta tana masa dadin murya tana jan hankalinsa fa'a ba shi kuma ya maida ta kamar an shuka dussa ya manta da ita me za a yi fa'a ta tiragiyar sai ta je ma wani makiyayi shi makiyayin shi kuma galibi yakan taro jiki kusan sau a tashi kamar yadda malamai suka faɗa kenan yakan taro jiki ne kusan nan sai ta je ta tabbatar masa da kanta fa amka na min nafsiha shi wannan makiyayin ta tabbatar masa da kanta ya kusance ta sai ta samu ciki fa waladat gulaman sai ta haifi wani da fa qalat huwa min jurayj wato sai take cewa ai wannan da dan jurayj ne ta ringa yaya dawa cikin jama'a cewa dan jurayj jama'a da suka ji cewa jurayj ne ya aikata wannan ta'asa ba a tauhu jama'a kawai suka yi gayya jama'ar gari suka zo suka zagaye sau ma'akin tashi suka hau suka kwankwalo shi suka tara masa gajiya suka zazzage shi suka gaya masa bakakin maganganu wannan ƙubba tashi suka rusa shine ya ce ba a tauhu suka zo masa su jama'ar wa kasaru sau ma'atau suka rusa wannan ƙubba tashi wa an zaluhu suka kwankwalo shi suka sauko shi daga sama suka bubbige shi wa sabbuhu suka zazzage shi to sai aka kawo shi wajen jama'a yaya ya kamata a yi ana neman hukuncin da za a yi bayan duk jama'a sun mishi dai wannan fata wabba'a a lokacin nan sai ya yi arwalla ya nema a ba shi damar ya yi arwalla ya yi sallah aka ba shi dama ya yi arwalla ya yi sallah da ya gama sallah sun ma'atar gulama sai ya shi ma yaran faƙala sai ya ce masa man abuka ya gula ya ce yaro wane ne babanka ƙala sai ya ce an ra'i ya ce wannan makiyayi shi wannan makiyayi wanda yake kenan taro jiki zuwa wannan a kusan sauma ake shi ne mahaifinsa a nan juraiji ya yi tawassuli da wannan sallah da ya domin allah ya biya masa bukatar shi kenan ya karɓi addu'a shi a lokacin da ya arwalla ya yi sallah ya je ma yaron ya tambaye shi ya ce man abuka ya hula wane ne babanka kai yaro kada sai yaro Allah ya bashi ikon yin magana ya ce an ra'i yana cikin jinjirin shi ne ya magana wannan yana daga cikin jimillar yaran da suka yi magana wato suna cikin zanen magoyi wanda jagabansu shine annabi isa alaihi salam kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa yukallimun nasa fil mahadi wa kahala suna da dama waɗanda suka yi magana a cikin zanen magoyi sun kai sun wuce a lissafa sun kai kusan bakwai wanda kuma kowanne hadisi ne tabbatacci ƙalu a lokacin nan da jama'a suka ji cewa ashe wannan mummunan aiki ba na shuraishi ba ne ba sai suka yi nadama suka ce nabni sau ma'ataka min zahab nabni sau ma'ataka min zahab cin wannan ƙubba taka kana so mu gina maka ita ta zinare maimakon da talaka ce ƙadala ya ce a'a illa min din ya ce sai dai ku gina mun kubba ta talaka yadda take kenan kuma da ba na buƙatar ku gina mun ta zinare to don haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana duk wanda ya rusa ma wani ginin shi akan zalunci to ya zama wajibi a tilasa masa ya maida mashi iya abin da ya rusa da gini saboda a nan a kan zalunci ne suka zo suka rusa mashi gini shi saboda ba san bami ne ba a tsaya ba aka tantance suka zo suka fasa masa gini shi wanzan Allah ya ce an gane ko a nan kenan da suka nemi cewa su gina masa na zinare ya ce a kuma yi damun dai talaka yadda take yada to a nan idan mutum ya rusa ma wani gine shi idan ya ce zai gina masa sama da yadda yake in shi wanda za a gina ma ya yarda ya amince to wannan falin lahilam amma abin da ya lazumce shi ya maida mishi daidai irin abin da ya rusa kin wannan shine abin da ya zama wani an gane ko dole ya maida masa kenan gwargwadon abin da ya rusa masa na gina nan muka zo karshen littafin da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك